العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan maraice na asabar 28 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 17 ga watan 6 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a garin Kano نعم yau insha Allah za mu yi darasi na 178 in ba a manta ba makon da ya wuce mun fara karatu cikin babi na biyar cikin kitabut talaq wanda shine babun fil ila'i wa atizalin nisa'i wa taqyirihinna wa qawluhu ta'ala wa in tadhahara alayhi mun gama hadisi na farko cikin babin hadisi mai lamba ta 944 da haka za mu tashi hadisi mai biya masa hadisi na 945 bala ya ce hadisu umar ibn al-khattab hadisun umar an khattab Allah ya kara masa yadda an abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas kala ya ce lam azal harisan ala an as'ala umar ibn al-khattab an al-mar'atayn min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam اللتين قال الله تعالى in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma sayyidina abdullahi dan abu zai ce ban gushe ba harisan ina kwadayi ala an as'ala umar ibn al-khattab akan in tambayi sayyidina umar dan khattab anil mar'ataini game da matayen nan guda biyu min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam allataini wa'annan wa'anda قال الله تعالى الله مدaukakin sarki ya faɗa game da su in tatuba ila Allah idan kun tuba wa Allah faqad sagat qulubukuma to dai ku sani zukatan ku ko biyun sun karkata mana in kun tuba Allah zai karɓi tuba ku dan ku tabbas kun yi abin da ya cancanci a ce kun nemi tuba bayani ya riga ya gabata me suka yi haɗewa annabi sallallahu alaihi wasallama kai da suka yi akan kishi to shine Allah yake jan kunnen su yake gargadin su da haka ibnu abbas yace na so in tambayi su waye su tunda matan suna da yawa matan a lokacin su tare ne aya kuma ta ce bi kadai ake nufi kuma biyin ayar bata faɗi sunan su ba kaga dole sai an maka sharhi sai an maka bayani yanzu ina wanda zai ce ba ruwansa da hadisi shi qur'ani ya ishe shi to waɗannan matan daga cikin matan annabi biyu da Allah yake wa faɗa su waye su qur'ani bai faɗa ba hadisi ne zai gaya maka su ko sai dai kai fassara wa katala dawo da jaluta ɗaya ya kashe ɗaya ba a dai san wa aka kashe ba da wani yamuri ne saboda ganin cin hausa da arhatta ya zo kawai sai ya shiga makaranta irin poli ɗin nan sai ya ce shi ma hausa zai karanta shi yana ganin tunda ana hausa a gari yana ji da haka a makaranta ma zai iya cin hausa shikenan sai aka ce to aka ba shi kwas ɗin hausa da aka zo jarabawa sai aka rubuto karin magana aka ce inna ta zaga baba ya zaga ba su haɗu ba kaga in ba haushen gaskiya ne ka san me ake nufi kunne kenan ko sai ce to ɗaya yayi munafurci ɗaya ya makale kenan yayi munafurci to kaga sai dai in fasara ɗaya yayi munafurci ne ma'ana fasara da ka wanda shi qur'ani komai nasa dalla dalla ne filla filla ne innahu laqawlun faslun wa fassalnahu tafsilan wa kulla shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi shi dalla dalla inji Allah a cikin alqur'ani da haka ko kinaya kaga an yi a madadin a faɗi suna ƙarara sai aka saka ya to in ka bi akwai sunan sai an gaya maka waye to da haka dai abdullahi dan abba zai ce na kasance ina son in san suwaye waɗannan matan guda biyu kuma ina kwaɗayin in tambayi sayyidina Umar wanda wannan yana nuna maka ilimin sayyidina Umar to da haka Abdullahi dan Abba zai ce ne kwaɗayin in tambaye shi dan ya gaya min suwaye hatta hajja ban samu damar tambayarsa ba har sai da ya tafi aikin hajji wa hajjajtu ma'ahu ni ma na tafi aikin hajjin tare da shi amma ba dan niyyar hajji ba sai dan in samu dama ta in yi me in yi tambayar ilimi an gane ko kamar yadda duk bayani ya riga ya gabata a darasin da ya shuɗe ko yanzu zaka gani manyan mutane sukan tafi hajji ko umara dan su samu wasu damammaki kila ai wani mitin a tattauna wani da ya ji shugaban ƙasa yanzu zai tafi umara shi ma tafiya ta kama shi ba nufinsa umaran ba dan ya san a can za a fi ganinsa a sauki in ya ji mai martaba zai tafi sai shi ma ya kama tafiya ba nufinsa umaran ba kaɗai sai ya jefi tsuntsubi da dutse ɗaya shi manufarsa ya je ya samu ganin mai martaba sarki a sauki to irin wannan duk yana faruwa ko a dama haka ne sahabbai idan suna gida musamman masu mulkin cikinsu to ganinsu yakan yi wahala keɓancewa da su yakan yi wahala saboda hidimar al'umma hidimar ofis da haka idan za su yi tafiya wanda yake da bukata sai ya bi su dan a can zai fi samun damar ya gana da su wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas yayi anan yace wa adala wa adaltu ma'ahu muna tafiya sai Umar ya kauce wa hanya mana ya dan ratse dan ya biya bukatarsa ni ma sai na ratse tare da shi bi idawacin da tandawara tandawara wata buta ce ta fata a larabci ana kiranta da suna idawa a hausa ana ce da ita tandawara an gane ko fatabarraza sai ya je ya yi tsuguno na ba haya daga nan aka samo albiraz ko alburaz alburaz ba haya ko wajen ba haya an gane ko ko kai yanzu aka ce ina ka fito ya ce na je ba haya to ba haya ɗayan biyu ne ko aikin ko wajen yin aikin ko duka biyun ana kiransu da suna ba haya ya je bayan gari ya je bayan gida ma'ana ya je tsuguno ko da a fili ya yi ko kuma ba a fili ya yi ba a cikin makewayi ya yi to dai duka biyun da haka su ma a larabci suna da suna makamancin wannan ba haya ana kiranta da alburaz shi kansa ban ɗakin kuma ana kiransa da suna alburaz an gane ko shi yasa a kano ba an yi wani wali ba wai sunansa wali buraz ko an kirkiri tarihin wani wali aka ce wai wani wali buraz in za a fassara maka da hausa wali kashi kenan yanzu in kai ne ka ce wali kashi sai a ce ka zage shi amma wata ƙarya ce ta abagarar da tunanin mutane kasan in dai akwai jahilai to masu ci da buguzan ba za kasuwarsu ba za ta ƙare ba wani babban shehi ne a garin kano na wata rana yana tafiya kawai sai ya je wani fili na mutane waiwayen a ci an kori kare daga gindin ɗinya sai ya fashe da kuka aka ce ala gafata malam me ya faru ya ce ai anan an yi wani wali shekararsa ɗari uku da mutuwa sunansa wali buras wali kashi wai kuma daman waliyin ya yi wasiya ya ce ba wanda zai gano kabarinsa sai wali ɗan uwansa kaga ƙarya ta biyu kenan bayan shi walin ba a yi shi ba yanzu kuma ya naɗa wa kansa da kansa ne walittaka wanda na san wani mawaƙi na san kuma kun san shi a nan kano da shi ba sharifi ba ne sai dai yana cewa shi mai waƙar sharifai ne amma ana nan sai wata waka wai babansa ya je wajen wani shehi wai shehin ya ce masa sharu ya kwana biyu baka zo ba kaga daga nan shi ma ya soko kansa a ciki shikenan shi ma sai ya zama wali a wakance ya koma sa farin kwalli da yafa bargo ko mun zafi domin wali sharaftakar Kano kenan da kana so ka zama sharifi a Kano ko ma sa farin kwalli duk zafin duniya ɗau bargo ka kifa wa kanka shikenan ka zama sharu yo balle uwa uba kuma a ce kana haya a unguwar sharifai ai kai ma sharu ne ba na taba baku labarin wani sharifi da ya taba kawo min ziyara ba shi yana so na wai amma shi sharifi ne kawai wata rana wata sallah sai suka ce bari su kawo min ziyara muka zo muka gaisa aka ce min sharu ne wanda nace to sharu barka ka dai yace malam ina son ka amma matsalar ku ku ba ku yarda da sharifai ba nace a mun yarda amma mu muna da tantancewa ne ba kawai ta ci barkatai sharuftaka take ba yanzu na ce masa a misali yanzu kai ɗan kano ne eh ka isa kai rawani mai ƙaho biyu ya ce ba zai yi ba saboda me saboda nan sai 'ya'yan sarki ma'ana 'ya'yan sarki akwai alamar su da ake gane su to 'ya'yan sarki sun kai 'ya'yan annabi ne to amma su 'ya'yan annabi ba su da ka'idar ganewa ai su suka fi cancanta ma su zama suna da me ka'idar ganewa ba kowa kawai sai ya ce eh gaskiya fa malam kai gaskiya to shine ya bani sata ansa yace shi ma ya sani a unguwar sharifai wani wanda ba sharifi ba da yana wajen sharifai ba sharifi bane amma sai haya ta kawo shi unguwar yace yanzu shi ma ya zama ahlan wasalan wani babban malami a garin nan ba zan kama sunansa ba ya rasu Allah ya ji kansa wata rana wasu irin waɗannan suka je gaishe shi yace ya sunanku sai ne ce ni sunana sharuwa na nutsu yace kai sunanku muka tambaye ku ba sana'arku ba mana kaga duk abinci da buguzun ne Allah ya kiyaye to da dai kalmar hatta fatabarraza ma'ana ya yi tsuguno ko ya yi ba haya ko ya yi bayan gida daga nan aka samo alburaz kamar yadda muke magana a kai in ji abdullahi dan abbas ya ce kuma ja'a fasakabtu ala yadaihi minha sai umar ya dawo sai na zo ni nake zuba masa ruwa daga wannan jakar fatar fatawadda a yi alwala to wannan damar da sayyidina abdullahi dan abbas ya samu yana wa umar hidima to sai samu damar ya tambaye shi duk lokacin da ka samu kusanci da malaminka ko kake masa wata hidima to zuciyarsa a lokacin tana sake in kai masa tambaya sai ka fi shan ilimi an gane ko da haka abdullahi dan abbas ya ce sai da na zo na zuba masa ruwa ya kama alwala fa qultu lahu sai na samu dama sai na ce da shi ya amiral mu'minina ya sarkin muminai من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى سوانيني ماتا ينم قدابيو daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da su yace in tatuba ila Allah in kun tuba wa Allah ai kabila taubata kuma zai karɓi tubanku domin wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi an gane ko ubangiji shine wanda yake karɓar tuba daga bayansa daga bayansa da haka yace in kun tuba to zan karɓi tubanku jawabu sharɗi din mahzuf ne ai qabila taubata kuma in ta tuba ila Allah qabila taubata kuma in kun tuba wa Allah to Allah zai karɓi tubanku domin shi haka yake da zarar ka tuba to zai karɓi tubanka wa inni lagafarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada faƙad sagat ƙulubu kuma domin ku sani tabbas zukatanku guda biyun sun karkata suratul tahrim aya tana cikin suratul tahrim aya ta hudu ƙala sai sayyidina umar ya ce da abdullahi wa ajaban laka ya ibn abbas kai mamakinka ya kai ɗan abbas kuma aishatu wa hafsatu ai su ne aisha da hafsa ثم استقبل عمر الحديث يسوقه daga nan kuma sayyidina Umar kaga an yi tambaya a lokacin yana cikin me nishadi inda a gida ya masa wannan tambayar a lokacin wani yana jiransa ko yana cikin hidima daga wannan iya amsa ba zai ƙara masa komai ba to amma yanzu da yake akwai lokaci kuma ya yi abin da ya kamata ya zo wa gida ta ƙofarsa ya yi ladabi ya kwantar da kai to yanzu zai sha ilimi da haka abdullahi dan abbas ya ce yana gaya min sunayensu sai kuma ya ci gaba da bani labari ya fuskanci labari gadan-gadan ya ci gaba da koro min shi kala ya ce kuntu ana na kasance ni in ji sayyidina umar wa jarun li min ansari da wani makoci na dan madina fi bani umayyata ibn zaidin a unguwar kabilar banu umayyata dan zaidu wahum min awalil madina wanda su unguwarsu tana awali awali wata unguwa ce daga cikin unguwannin madina ana ce da ita al-awali waɗansu malamai sukan ce unguwanni ne na tudu su ne awali kishiyar asafil kamar ali da safil ali maɗaukaki safil makaskanci ko ali tudu asfal kuma gangare ko kwari to daka wannan unguwa a madina har yanzu tana nan awali daka wannan mutane bani umayyata bin zaidin a awali suke to umar a lokacin yana da makoci ɗan madina kuma a wannan unguwa suke yace wa kunna natanawabun nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni da wannan makoci nawa muna karbi in karba wajen zuwa majalisin annabi in yau ni na je shi kuma sai ya je mana kasuwa gobe kuma ni sai in je kasuwa shi kuma sai ya zo mana makaranta in muka je muka dawo gida da magariba in ni na je kasuwa sai in zo da abin da na yi na ciniki mu raba riba shi kuma da ya je makaranta sai ya kawo min da hadisan da annabi ya karantar ya karantar da ni to haka suke yi ko kai yanzu in ka damu da ilimi to haka za ya kamata ka yi in kana da wani aboki mai amana to yau sai ya je muku makaranta kai ka je kasuwa gobe gobe kuma ya je kasuwa jibi kai kuma ka je makaranta ku rinka canji to sai kaga ilimi ba a baka a baya ba kasuwancin kuma ba a baka a baya ba kowanne kana tabawa kuma yanzu zaka samu wasu abokai su biyu sun kama kasuwanci sun hada jari amma duk sai su je su zauna a rumfar su duk su biyun suna zaune aikin da mutum ɗaya zai iya yi duk sai su taru suna yi a lokaci ɗaya to kaga wannan bata lokaci ne domin duk abin da mutum ɗaya zai iya yi in biyu suka yi shi ya zama me ya zama bata lokaci to da sai ku raba kafa yau in wane yayi kaza gobe wane kuma yayi kaza yau in ni na zo kasuwa gobe kai ka je ni kuma a madadin in zo kasuwa to sai in je in yi mana wani abu wanda zai ƙara mana samun amfani in kai ne baka zo kasuwa ba kai ma sai ka je kai mana wani abin da zai ƙara mana samun amfani wannan shine yadda ake gudanar da rayuwa ake cin ribarta ta da haka umar ya ce muna yin karɓi in karɓa wajen zuwa makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wannan makoci nawa ya ce fa yanzilu yauman wa anzilu yauman yau ya je gobe ni in je fa idza nazaltu inni naje ji'tuhu bima hadatha min khabari zalika al-yawm sai in zo masa da duk abin da ya faru na labarin wannan wuni na abin da ya faru a makaranta min al-wahyi na daga saukar wahayi au gairihi ko waninsa wa idza nazala in kuma shi ya je fa'ala misla zalika shi ma sai ya haka wa kunna ma'ashara quraishin Umar ya ce kuma mun kasance mu jama'a Qurayshawa yana nufin mutanen Makka da suka yi hijira suka dawo Madina taglibu naglibun nisa'a mu muna da isa akan matanmu mun fi karfin matanmu sai abin da muka faɗa ake yi a gidajen aure wannan shine ɗabi'ar matan a mutanen Makka an gane ko idan ka kalli wannan abin ya yi kama da ɗabi'ar asalin hausawa asalin hausa fulani al'adarsu tana da kama da al'adar larabawa da yawan al'adu idan kana karantawa na larabawa musamman larabawan makka za ka ga daga nan hausawa suka kwafo nasu ko bahaushen asali shi yake da isa akan matarsa sai abin da ya faɗa matarsa take yi matarsa ba ta sa masa baki in zai ɗau mataki akan gidansa ko akan ‘ya'yansa shi yasa iyayenmu da kakanninmu sai sun aurar da ‘ya'yansu ma suke gaya wa matansu a shirya na ba da wance za a yi bikinta nan da sati kaza sai ta ce to Allah ya sanya alheri amma yanzu ka kuskura ka auren mata da ‘ya ai ka jawo kanka saboda yanzu zamani ya canja ko amma da wannan shine malam bahaushe to haka larabawan maka suke suna da cikakken iko akan matansu duk abin da suka zartar matan ba sa cewa uffan saboda biyayya da kuma isa irin ta mazantaka wacce Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa to amma mutanen Madina su kuma ba haka suke ba su kuma mutanen Madina matansu sun fi karfin su matan ke juya mazan shine abin da sayyidina Umar yake so ya faɗa anan mu mun kasance mutanen ansa a Quraishu mana mutanen makka naglibun nisa'a muke da rinjaye akan matanmu amma falamma qadimna alal ansari yayin da muka zo madina muka tadda ansarawa idza qaumun taglibuhum nisa'uhum sai muka tadda su mutane ne da matansu sun fi karfin su matansu suke juya su to kaga zaman zai bada wahala domin yanzu dan makka idan zai auri matan madina ita matan madina in ta je gidan dan makka tsammanin ta za ta yi irin abin da ake a garin su shi kuma bai saba da wannan ba ko kuma ɗan madina ya auri mata 'yar makka to shi kuma sai ya ɗauka irin matar garinsu ce ita kuma ba irin matar garinsu ba ce da ka dole sai an yi taka tsantsan sai an koyi al'adun juna wasu wajajen a dace wasu wajajen kuma a yi ta rigima ba za a fahimci juna ba sai da kyar da haka umar ya ce faɗafiƙa nisa'una ya akhuzna min adabil ansari ana nan ana nan sai matanmu suke kwaikwayon matan madina ita matan madina tana iya musu da mijinta yana iya cewa kaza za a yi ta ce wallahi ba za a yi ba ni ma kaza za a yi ai ta rigima kafin a daidaita umar ya ce to da asali mu ba mu san haka ba ga matanmu mu matanmu da mun ce musu kaza za a yi bi suke yi to amma daga baya sai suka fara kwaikwayon matan madina da haka kenan kaga su ma za su fara sa'in sa da mazansu umar ya ce fasahibtu alamra'ati sai wata rana abu ya haɗa mu da ni da matata faraja atni sai ta yi musayar yawu da ni na faɗa ta faɗa fa'ankartu an turaji a ni sai na ja mata kunne na ce kar in sake faɗa ki faɗa ƙalat sai ta ce da ni walima tunciru an uraji aka don me za ka ce ba zan faɗa ka faɗa ba fa wallahi na rantse da Allah inna azwajan nabi ko matan annabi la yuraji'inahu yana faɗa suna faɗa to ai magana ta ƙare mana ita matar tana so ta nuna wa Umar in ji kake isa ce ta sa ba za ka faɗa in faɗa ba yayi wanda ya fi ka isa yana faɗa matarsa tana faɗa kuma cikin matan nasa akwai yakka a gidan kuma cikin masu faɗan ma akwai yar taka to kaga magana ta yi girma dole jikin Umar ya yi sanyi to shi kuma Umar bai san haka yana faruwa ba yace sai ta ce wa inna ihdahunna lalle ɗaya daga cikin matan annabi la tahjuruhu al-yawma hatta al-laila takan iya fushi da shi tsawon wuni har dare saboda sun samu sabani ya faɗa ta faɗa abinda wannan yake nuna kowa ma haka za ta iya faruwa da shi inda yana faruwa da annabi to kowa ma hakan zai iya faruwa da shi matarka za ta iya yin fushi da kai saboda kun samu saɓanin ra'ayi kun yi musu ka faɗa ta faɗa to wannan yake nuna maka kamar yadda muka sha faɗa al'ada tana iya shan bamban amma me ke saita al'ada addini in an ce a garinmu ba a kaza a garinku ba a yi a garinsu ana yi to duk sai mu ajiye sai mu zo mu ɗauki rayuwar annabi ita za ta raba mana gandama in dai annabi yana yi to magana duk al'adar ku ba a yi ba ta taso ba da haka wanda duk kaga yana fassara hadisai da al'adar garinsu bai san wannan ka'idar ba ka'ida shine wa maktalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan a garinku ba a yi amma annabi yayi to maganar annabi ita ce a bar hukunci da ita ba maganar garinku ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fitsari a tsaye a garin ku ba a yi ba ruwanmu da garin ku ba garin ku aka turo mu bubu ba annabi aka turo mu bi in hali ya kama ayi sai ai baka to ai mu a garin mu ba a yi to ku su waye me kai a cikin kayan miya daddawa ko ana maganar addini kana wani maganar garin ku kamar yadda na taba jin wani cikin malaman yan shi'a wai yana musun hadisin da nana Aisha ta ce annabi yana tsayawa ya dafa kofar gidansa ta zo ta dafa kafaɗarsa tana kallon mutanen Habasha suna wasan sallah wai hujjarsa sai ce sarkin garin ku zai wannan haji sha sha sha yo abu nawa ne sarkin garin ku yake kai ma baka yi sarkin garin ku yana rawani kaho kana yi kai ai karamin misali kenan ko abu na fili da kowa yake gani kuma an ce annabi yana yi ai yanzu ba maganar sarkin gari yanzu kai a wajen ka sarkin garin daidai yake da annabi har da zaka kwatanta shi da shi wannan ma cin mutunci ne ai yanzu sarkin garin ku shi ma dole ya saranda ya zo ya bi gaba da gabanta aljani ya taka wuta ai magana ta wuce zancen sarkin garin tunda annabi yana yi halal ne a yi kuma ka gane bambancin halal da bambancin wajibi akwai abin da annabi ya yi amma ba wajibi bane a yi an gane ko domin bai yi shi ta sigar wajabci ba waɗansu abubuwan al'adar garinsu ce kuma Allah bai hana shi ba don haka ya yi don haka yanzu kai in kai koyi da shi da sunan addini kana da lada wanda kuma ya yi koyi da shi ba da sunan addini ba misali shi ma balarabe ne kawai ya yi ne saboda laraba suna yi bai da lada innamal a'malu bin niyyat ba na gaya mana ba manzo Allah yana cin kabewa yana son kabewa Jabir yace tun ranar da naga annabi yana cin kabewa tun daga nan nake son ta yanzu san da Jabir yake wa kabewa lada yake samu saboda me yayi ne da niyyar koyi da annabi kaga koyi da annabi ibada ce amma yanzu kai kawai sai ka ce kai baka son kabewa ba wai dan ka kishiyanci annabi ba kai ɗabi'a ka baka so baka da laifi manzo Allah ya kyamaci damo an dafa damo aka bashi yace ba zan ci ba sahabbansa ne suka yi masa tayi suka ce ci shi ya ba su aran tukunya a tukunyar da ake masa girki suka girka daman amma suka bashi nama yace ba zan ci ba suka ce haramun ne yace a'a ɗabi'a ta ba ta son sa saboda a garinmu ban tashi na ga ana ci ba suka ci kayansu yanzu kai in aka baka fara ƙila sai ka kyankyame ta amma idan ka je Nijar babban karamci ne ma a sauke ka da fara da haka ka gane al'adu suna bambanta amma duk abin da aka ce annabi ya yi to magana ta ƙare zaru kulla ƙaulin inda ƙauli muhammadin fama aminin fi dinihi ka mukhatiri da haka dai ita wannan mata ta sayyidina Umar tana so ta kafa masa hujja da annabi wanda shi kafa hujja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce yayi ko ya hana ko bai bari ko ya ce kar a yi to magana ce ta ƙarshe da an kai wannan matattakalar to an kure zance shi yasa Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ba zai yi muminin kwarai namiji ko muminin kwarai mace a ce Allah da manzo ga abin da suka ce kuma ya tsaya yana ja ba duk wanda ya haka to ba muminin kwarai bane ba da haka za ku ga yadda Umar zai sassauto ya yadda a zauna lafiya tunda dai ana yi wa annabi to Umar kuma waye magana ta ƙare da haka Umar yake cewa fa afza'ani zalika wannan magana da ta gaya min ta tayar min da hankali jin cewa wai matan annabi sukan yi sa'insa da shi kuma har ma su yi fushi da shi tsawon wuni wa qultu laha sai na ce da ita qad khaba man fa'ala zalika minhunna ai ko duk wacce take haka da annabi cikin matansa ta tabe anan Umar ya kalli abin ne tsakanin annabi da mabi bai kalli abin tsakanin miji da mata ba bai kalli abin tsakanin miji da mata ba ya ɗauka ko matar annabi saɓani na yau da gobe bai halatta ta yi da shi ba wanda kuma wannan ba haka bane ba duk mata da miji in dai a wannan duniyar ne to watan wata rana sai an saba kuma wannan saɓanin wani lokaci ta yi mijin ne mai gaskiya wani lokaci kuma ta yi shi ne bai da gaskiya har annabawa suna sabawa da matansu kuma wani lokaci ya zama su annabawan su ne suka yi laifi matan sun fi su gaskiya akan abin aisha tana ba da labari ta ce wata rana mun samu saɓani da annabi na fushi da shi yayye in haƙura na ƙi haƙura sai je ya gayyato min babana abubakar abubakar yau da kansa ya zo annabi ya ce zo abubakar kai mana hukunci tsakanin ni da aisha saɓani muka samu abubakar ya zo ya zauna aisha ta ce sai annabi ya ce da ni aisha ni da kewa zai fara magana to abinka da mata da miji sai ta ce kai za ka fara amma ka faɗi gaskiya to shi kuma abubakar sai yake kallon yanzu kamar annabi za a ce sai kai mata duka sai annabi ya ce a ba duka na gayyato ka ba sulhu na zo na ce kai mana kuma ka taya ni ba ta haƙuri ni ne na mata ba daidai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga cikar adalci kenan ko amma an kai ne duk da kayi ba daidai din ba kaga an kai mata duka sai ma ka mika itace dan saboda son zuciya a dada lallasa maka ita to daka dai Umar ya kalli matsalar ne mahanga ta tsakanin annabi da mabiyi ba mahanga ta tsakanin miji da mata ba Umar ya ce summa jama'atu alayya siyabi sai na tattare mayafina ko rigata ko kace na saɓe babbar rigata inda bahaushe ne fanazaltu sai na taho fadakaltu ala hafsata na shigo gidan yata hafsa ma'ana ya zo don ya bi diddigin wannan maganar ya tabbatar hakan yana faruwa sai ya zo wajen yarsa hafsa wanda kuma yarsa hafsa mata ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam umar ya ce fa qultu laha sai na ce da ita ai hafsatu ke hafsa atughadibu ihda kunnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-yawma hatta al-layl yanzu ɗaya daga cikin ku daman tana iya fusata annabi ko ta fushi da shi tsawon wuni har dare qalat sai hafsa tace na'am kwarai ku haka yana faruwa kaga magana ta kare fa qultu umar yace sai na ce da ita qad khibti wa khasirti amma ke ku kin yi asara kin tabe wannan magana ce tsakanin kuma da da uba kuma abu ne wanda yake sirri ne na yare kamar a Kano ne mun sha faɗar wannan idan mutumin Kano ya zage ka ya ce maka shege ba zagi ba ne ba kowane lokaci shege take nufin zagi a Kano ba shege tana iya zuwa da ma'anar yabo ko mafifici ko wani mai ƙwazo an gane ko ko wani kyakkyawa ko wani gwani za ka ji an ce akwai wani shegen alaramma ya za a yi shege alaramma yana nufin ƙwararren alaramma akwai wata shegiyar yarinya ya za a yi kuma santa yake ba kaga nan ba shege ta rashin uba ba yana nufin kyakkyawa ko ta shegiyar mota yana nufin kyakkyawa an gane ko to da ka umar da ya ce da hafsa khibti wa khasirti ba zagi yake nufi ba wani abu ne wanda su a yarensu suna faɗa amma ba nufin su shine lafazin ma'anar ba lafazin suke faɗa amma ba sa nufin ma'anarsa sai ta ce sai ce da ita أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم أفتأمنين ينزو كن أمنت كن يدى أن يغضب الله ألا يفشي بغ- لغضب رسوله أساكبكم فشن النبن سا فتهلكي كهلكا معناه ينزو كن يدى كي حبسا baki san Allah zai iya fushi da fushin annabi ba idan yanzu annabi yana fushi da ke to Allah ma zai iya shiga fushin to yanzu ke kin yadda Allah ya fushi da ke karshe kuma ki halaka domin duk wanda Allah ya fushi da shi yayi me ya halaka ma'ana dai Umar yana faɗar wannan dan ya tsoratar da yassa Hafsa akan cewa ita kattarin kayin irin wannan al'ada kattarin kabiyewa kamar yadda sauran mata suke yi na ta rinka sa'in sa da annabi har ya rinka fushi da ita da haka sai ya ce لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم karki rinka yawan tambayar annaba abin duniya ki ce ban kaza ban kaza karki rinka yi yanzu Umar ya shigo da wani zance kuma daban duk dai dan ya nuna wa yarsa ta yi abin da ya kamata a gidan aure wanda haka ya kamata iyaye su rinka yi sannan ya ce wala turaji'ihi fi shay'in kada ki rinka musayayyawu da annabi duk abin da ya ce miki kawai ki ce eh wala tahjirihi kuma kada ki rinka kaurace masa wasalini ma badalaki duk abin da kika ga kina so zaki siya a madadin ki tambayi annabi nin ki tambaye ni zan baki shi yasa malamai suka ce haka ya kamata iyaye su rinka yi musamman a zamanin da ake cikin faman talauci kuma ka san mijin yakka ba wani mai karfi bane kuma bani banin nan da yawa tana kashe aure to kai kuma kana da dan wadata sai kai maza ka kira yakka ka ce to yanzu duk abin da kike so kake tambaye shi ni ki gaya mu ko in kika tambaya bai baki ba kake fushi ni ki zo zan baki dan dai a zauna lafiya kar ki tambaye shi anko kar ki tambaye shi wani kuɗin barka kar ki tambaye shi komai ni ki tambaye ni wannan shine abin da Umar ya gaya wa Hafsa kar ki rinka tambayar Annabi komai kamar yadda sauran mata suke tambayar mazajensu domin me wannan tambayar sau da dama tana jawo fada ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك kada ya ruɗe ki domin ki sani maƙociyarki ta fi ki farin goshi abinda Umar yake so ya nuna mata shine kada ta biye wa ta sauran kishiyoyi ta ga suna yi ta ce ita ma za ta yi a'a a nan jara tuki da yake nufi maƙociyarki yana nufin Aisha saboda kowa ya sani a gari matsayin Aisha a gidan annabi ya fi na kowace mace to kaga kai ma in ka gane yakka tana aure gidan da yake akwai kishiyoyi kuma mijin ya fi son kishiya sama da ita to ka rinƙa mata nasiha domin wani lokaci a haukar wata matar ta gane an fi son wance to amma duk abin da wance take yi kuma sai ta ce ita ma za ta yi to bahaushe ya yi karin magana inda wani ya yi rawa ya samu kuɗi wani in ya yi fa duka zai sha duka zai sha na buga mana misali a satin da ya wuce ba wai sai mata aure ba ko ƴaƴa akwai abin da wani ɗan zai yi a ƙyale shi wani in yayi ba casa shi za a yi saboda kowa da matsayinsa kuma kowa da irin uzurin da ake yi masa to da haka wannan shine sakon da sayyidina Umar yake so ya dasa a zuciyar diyarsa Hafsa kada ki biye wa Aisha domin ita kyakkyawa ce ta fi ki kyau ita annabi yana son ta sama da son da yake miki da haka ita za ta iya masa abu ya kyale ta amma ke in kika yi ba dole ne ke ki sha ba wannan shine abin da yake gaya mata kaga wannan gaskiya da gaskiya kenan yace wa ahabba ila annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ki sani ta fi soyuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sama da ke yuridu aisha yana nufin nana aisha qala umaru sayyidina umar yace wa kunna kad tahaddasana kuma a lokacin muna tsaka da tattaunawa mu a garin madina anna gassana tun'ilul khayla li ghazwina mutanen Gassan wanda Gassan wani hakimi ne daga cikin hakiman ƙasar Yaman a lokacin to mun ji labari wannan hakimin ko wannan sarkin yana shirin zuwa ya kawo mana harin yaki ana tsaka da wannan labarin a gari wannan kissar ta faru wannan hadisar ta faru to shine Umar ya soko maganar kamar yadda in ba ku manta ba a satin da ya wuce na gaya muku yana daga cikin al'adar larabawa in za su faɗi abu na tarihi sukan haɗa shi da wani abu da ya faru musamman na yaƙi domin abubuwa da suka faru na tashin hankali ba a fiye manta da su ba na kwatanta mana kamar mu a ƙasar hausa sau da dama idan iyaye za su ba da labari sai su ce bayan kashe saddauna ko lokacin da aka kashe murtala an haife shi kashe saddauna da kaza ko an haifi an yaye shi kashe murtala da kaza ko an yaye shi bayan yaƙin basasa ana nufin yaƙin biyafara ko yakin mai tatsi ne to wannan asali al'adar larabawa ce larabawa ma suna irin wannan da haka sau da dama wasu abubuwan mun kwaikwaye su ne daga wajen larabawa saboda tsohuwar alaƙa da take tsakanin malam bahaushe da larabawa alaƙar cinikayya wacce ta bayi zuwa ga alaƙar addini da ma'auratayya an gane ko kamar yadda yanzu da zaka je wajen mutanen kudu su kuma zaka samu irin wannan nasu yafi kama da na turawa saboda su kuma turawa ne suka je wajen su dan bature sai da ya wajen shekara aka ce ko hamsin ko ma ɗari a kudu kafin ya zo arewa kamar yadda mu kuma larabawa a nan sun daɗe da shekaru aru-aru su daman larabawa ba su je kudancin najeriya ba sa'ad da muka yi mu larabawa ne suka kawo mana wayewa shi yasa hatta kayanmu irin nasu ne musamman larabawan magrib maroko suna da tsohon tarihi na zuwa ƙasashenmu zuwa cinikayya siye da siyarwa wanda daga nan ne kuma har aka samu addini ya zo mana kuma har muka samu al'adunsu da yawa da auratayya suka gudana tsakanin to su kuma tura mutanen kudancin Najeriya za ga turawa ne suka je musu shi yasa su kuma za ga kayan su sun fi sa na bature mu kuma mun fi sa na larabawa musamman larabawan Maghrib Morocco za ku ga duk shigan mu iri ɗaya ce da ranan da zaka ga ana ta sawa ai hular su ce su suke sa dara ko yanzu daga can ake kawo dara haka nan alkyabba da zaka ga ana sa riga wata kan wata babbar riga duk daga wajensu akwai kwaikwaya asali su suke sa irin wannan kayan bahaushe da bante yake sawa an gane ko su kuma wa'ancan da suna tsirara aka kawo musu jins da wando shikenan sai suka tashi da jins da wando kamalar su shine jins da wando to da haka dai yace mun kasance a lokacin muna tattaunawa cewa sarkin gassana yana shirya dawakansa don ya kawo mana hari Umar ya ce to ana tsaka da wannan yanayi fa nazala sahibi al-ansari sai wannan aboki nawa dan Madina ya dawo gida yawma naubatihi ranar da shi yake zuwan mana makaranta da haka ya je makarantar ya dawo faraja'a ilaina isha'an ya dawo mana lokacin isha fadaraba babi ya zo ya buga kofata darban shadidan bugawa mai ƙarfi idan kaga mutum ya zo yana buga maka kofa bugawa mai ƙarfi matuƙar ba mahaukaci ba ne kuma ba sholisho ya sha ba ba ɗan banalin ba ne to ka san wani abu ne mai mahimmanci ko to da haka wannan mutumi ya zo yana buga ƙofar gidansa na umar bugawa mai tsanani wakala har yana cewa a summa huwa yana nan yana nan ko a samma huwa yana nan yana nan yana nufin sayyidina umar umar ya ce fa fazitu sai na firgita da jin wannan bugu nasa da kuma wannan magana da yake faɗa cewa mai gidan yana nan mai gidan yana nan fa kharajtu ilaihi sai na fito zuwa gare shi fa kala sai ce da ni qad hadasa al yawma amrun azimun yau fa wani gagarumin abu ya faru a makaranta da baka zo ba qultu sai na ce da shi ma huwa menene wannan abin aja a gassanu wancan sarkin da ake raɗe raɗin zai kawo hari ya zo ne shi ne ya kawo harin domin a wannan lokacin shi ne labarin da yake kewayawa ƙala sai mutumin madinan nan ya ce da umar la a'a ba shi bane ya zo bal a'azamu min zalika abin da ya faru ya fi wannan girma da tashin hankali wa ahwalu kuma ya fi firgici sai ce ɗallakan nabiyu sallallahu alaihi wasallama nisa'ahu yau labari ya kaure garin madina cewa annabi ya saki matansa duka ma'ana yau da gidan annabta akwai wani labari akwai wani tashin tashina wannan yake nuna maka duk babba sai dai ya haƙuri yanzu in kai ne farar hula dan ka saki matarka waye damu da kai amma in Allah ya baka wata daraja a cikin al'umma musamman daraja ta addini to da kai aure da kai saki duk mutane kasa kunne suke ji in kai saki kamar ba a taba saki ba sai kai yanzu ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa da jita jita aka ce ya saki matarsa amma duk gari ya dauka wanda waɗanda suke yada abin kila wasu su sun saki nasu matan amma ba wanda ya ji kuma wannan yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa ta wannan fuska yadda matarka za ta fusata ka ka sake ta shi ma in tasa ta fusata shi zai iya sakarta to amma me yasa idan shi annabi yayi sai kuma mutane hankalinsu ya dawo to ɗaukaka ce ita ɗaukaka haka take in dai Allah ya maka ɗaukaka to sai kayi haƙuri da tsaigumin mutane sai kayi haƙuri da cece kucen mutane abu za ka yi halal ne amma wani sai ya zo yana neman ya zage ka da shi saboda jahili ne yana so ya ribaci kwakwalen jahilai ya ci mutuncinka na taɓa jin malam jafar ya faɗi wannan Allah ya ji kansa da rahama ya ce lokacin sahad shine supermarket babba a garin Kano kuma kwaya ɗaya na mandawari lokacin ma ba sunansa Sahad ba sunansa ne ba wanda ya sani sunansa Fahad asalin Sahad sunansa Fahad da aka yi faɗan Iraki da Amerika ne an gane ko to a wannan lokacin ne aka canja saboda ka san mutanenmu 'yan gargar ne ana faɗa tsakanin Iraki da Amerika to lokacin sarkin Saudiya sarki Fahad ne kin Fahad ne to ita kuma saudi arabia amerika take goyon baya ba iraki ba to shine mutane suka fara jin haushi wasu sai su ɗauka fahad ɗin na fahad ne su je su ƙona masa shine ya sauri ya canja ya mai da shi sahad a madadin fahad shine asali to lokacin wannan supermarket na fahad wanda ya koma sahad a yanzu yana daga cikin mafi girman supermarket a kano ni a sani na masu biyu ne daga shi sai zango na alhaji salihu zango malam yake cewa wata rana ya shiga wajen da matarsa fa amma wani yace ya ga malam Jafar da karuwa wal iyaz billah saboda shi malami ba zai je sufa makin da matarsa ba ba zai je gidan shakatawa da matarsa ba shi mala'ika ne daga sama ya fado la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru yanzu kaga akwai wasu abubuwa da suke faruwa dan munasaba wata rana na yi hoto da matata a gida aka yi ta yadawa ai firiwidin ne firiwidin ne mana hoto ne na biki kafin aure ƙarya ne fa gashi fa a gida ne ana kallo amma firiwidin ne to ba wannan ne ba duk da an waɗansu sun gane an wayar da kai don har daga ƙasashen waje fa kira na ake malam wai da gaske ne firiwidin ne na ce a gida na ne fa da matata to yanzu akwai waɗanda duk lokacin da muka samu saɓani da su sai sun ɗauko hoton sun sa a social media me na burge an kaje gidansa ubansa yana da nasa da uwarsa amma bai ɗauko nasa ba sun sa duk mun tashi mun ga iyayenmu suna yi sunna ce ta zo ta abin nan ɗaiɗai ne mutumin da ya shekara talatin arba'in baya bai ga hoton babansa da babansa ba a gidansu sunna ce ta zo yanzu duk aka daina amma duk tashi muka yi muka ga iyayenmu suna wannan wani lokaci ma kaga saboda isa da yake iyayen mu jarumai ne sai kaga shi kadai a tsakiya matan hudu biyu dama biyu hagu wannan shine asali a kasar Hausa su suna ganin wata morewa suke wata burgewa suke yana daga cikin malaman da aka fi sa su a gaba a irin wannan malam Kabir Gombe wata rana muna hira da shi Allah ya kara masa lafiya nace algawa ta wala mutane suna yawan yace kai rabu da su ni da nake kama hannunta ma mu fita waje zai yi mana ba matata bace dan kar su faɗa sai in fasa sai in fasa faranta wa iyali na rai dan kaka zage ni ita yi kai kaga aiki manzo Allah ya koyar a gaban mutane ya zo ya dafa kofar gidansa Aisha ta zo ta dafa kafadarsa suka kalli wasan ƴan Habasha da sallah Aisha ta ce annabi zai juyo ya ce min Aisha kallon ya ishe ki ta ce ya ishe ni amma dan in nuna matsayina a wajen annabi sai in ce bai ishe ni ba kuma manzo Allah sai ya ci gaba da jiranta har sai da ta ce ya ishe ta sannan ya ce to mu koma gida haka rayuwa take da haka mu tun da muna da madubi gidadanci baya ba za a ka cuce mu da gidadanci ba kuma surutunka ba zai taɓa samu daina abin da muka san daidai ba ne in ka ga ba mu magana ba ba mu gamsu da abin daidai ba ne amma wallahi ba a yi miya don tuwo ba a yi tuwo don miya bayan ludayi ba mai zagi ka ƙari zaginka mai suka ka ƙari sukarka ba komai to da haka dai ya ce a lokacin ya daki ƙofar gidana na fito na ce da shi me ya faru shin mutumin gassanan ya zo ne ya ce a'a abin da ya faru ya fi wannan girma na ce to me ya faru ya ce ai labari ya kewaye gari cewa annabi ya saki matansa ƙultu umar sai ya ce na ce khabat hafsatu wa khasirat kaga umar yadda yake damuwa da yasa hafsa duk wata rigimar da ta faru gidan annabi umar shi wanda yake fara wa fadawa yassa ba goyon bayan ta yake ba fara mata fada yake yi wanda haka ya kamata kowane uba ya zama duk lokacin da yakka ta yi fada da mijinta ko ta yi fada da abokiyar zamanta to ka nuna mata ba sani ba sabo a tauna tsakiya don aya ta ji tsoro kai wa naka fada ba don baka son sa ba don me don ya shiryu ya gyara domin bahaushe ya karin magana ya ce kaso naka duniya ta ƙi shi ka ƙinaka duniya ta so shi wai me ake nufi ka ƙinaka shine ka nuna kamar baka son sa dan ya gyaru amma da zarar ka nuna kana son sa ya sangarta ya lalace to kowa zai ƙi shi kai kuma baka da yadda ka iya naka ne dole ne amma lokacin da kake nuna kamar baka son sa ya tarbiyyantu ya gyaru to ka neman masa farin jinin duniya lokacin da aka kai ni makaranta allo ina yaro karami abinda zuciyata take nuna min babana baya sona in dare ya yi in muka rinka kuka ni da wani yayana daman daga birni aka kai mu in muka rinka kuka don idan dare ya yi muka ga duhu to mun fi tashin hankali saboda mu birni muka baro inda akwai lantarki birni irin na da birni a lokacin da in za a ɗauke wuta ta yi tsamari minti goma minti biyar kuma sai an ba da haƙuri ana tsaka wannan lokacin aka kai mu ƙauyen ƙayau da haka in dare ya yi za a yi jadare karatun dare in muka rinka kuka mun ga duhu su kuma 'yan ƙauye su zo su ta ziga mu Allah sarki Allah sarki sai mu ta kuka to wallahi mu a lokacin gani muke iyayen mu ba sa son mu ba sa kaunan mu amma ina yanzu muke ganin ashe kaunar ce ashe soyayya ce haka duniyar take to da ka sayyidina Umar kullun aka ce wani abu ya faru gidan Annabi abin da yake fara zuwa ransa shine Esther Hafsa wanda yake fara yau faɗa shine Esther Hafsa dan ta gyaru sama da yadda take yace qad kuntu azunnu hadha yushiku ay yakuna Umar yace ni dama ina tsammanin hakan watan wata rana sai ta faru kar ku manta daman a baya ai akwai wani abu da ya faru ko mata suna cece ku ce da mazansu a Madina al'adar mutanen maka ba haka bane sai da aka zo Madina abin ya fara faruwa to daman Umar ya yi mamakin in dai haka tana faruwa a gidan annabi to wata rana ko zai haka zai iya faruwa domin duk mijin da matarsa take sa in sa da shi dan ya sake ta wata ran ba mamaki dan wata ran za ta iya fusata shi in ya fusata kuma zai iya komai to da haka Umar ya ce ni daman na san arina wai an saci zanin an tsinci zanin mahaukaciya ko an sata ko Umar ya ce fa jama'atu alayya siyabi nan ma na dada saba rigata na tattaro mayafina fasallaitu salatal fajri nazo nayi sallar asuba ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi tun dare aka gaya masa haka amma hankalinsa bai kwanta ba sai da ya daka ko sammako ya zo masallaci yace bayan mun yi sallar asuba fa dakala annabiyyu mashrubatan lahu sai annabi ya shiga wani falo nasa fa atazala fiha ya janye jikinsa a wannan falon shi kadai ba kowa tare da shi Umar ya ce wa dakaltu ala hafsata da naga annabi ya janye jiki bai shiga gida ba ni kuma sai na shiga gidan ƴata Hafsa fa idza hiya tabki sai ku natar da ita tana kuka Umar ya ce fa qultu sai na ce da ita mayu bikiki me yasa ki kuka alam akun hazzartuki haza daman ba na ja kunnanki akan haka ba a baya baya mata faɗa ba ya ce ta daina wa annabi tambaya ta daina mai da magana in annabi ya faɗa in ma tana da wata bukata shi ta gaya mai to sai ya dawo mata da abin ya ce daman ba na gaya miki ba daman ba na miki faɗa ba to a ƙarshe ce a tsallaka kunnan nabiyu sallallahu alaihi wasallam shin da gaske ne annabi ya sake ku duka qalat sai hafsa ta ce la adri ni dai ban sani ba ana dai cikin dumi a gidan sun yi wa annabi laifi shi kuma ya fusata amma basu basu ji ba ya ce ya sake su ko bai sake su ba sau da dama za ka ji irin wannan yana faruwa ga ma'aurata wata ta ce malam mijina ne ya ce min kaza to ban sani ba saki ne ko ba saki ba ne yanzu jiya jiya nan wata mata ta kira ni daga abuja ta ce malam mijina ne mun kasance muna satar hanya ta yan nefa kun san a wajen da nefa suke ba da wuta suna sa mita ko to akwai wani satar hanya da ake sai a zare waya daga jikin mitar sai a sa ta direct sai zama ana shan wutar ba tare da mita tana irgawa ba to wannan dokar a nefa in suka zo suka kama kayi wannan laifi ne babba ta ce to ita da mijinta da daddare suke wannan sai da daddare sai su zare wayar sun san yan nefa ba za su zo ba sai su makala ta direct sai su sha wuta kyauta to sakacinta in gari ya waye ba za ta zo ta yi sauri ta mayar ba shi kuma sammako yake wani lokaci kuma ba ma a garin yake ba matafi ne to shine dan ya tsoratar da ita sai ya ce mata duk ranar da yan nefa suka kama mu to daga ranar auren mu ya kare to kuma ya yi tafiya ta ce kuma 'yan nefa sun zo sun kama su to shine ta bugo min take tambaya ta ce duk da yanzu ta sasanta da 'yan nefa sun tafi bai sani ba kuma ba ta yi waya ta gaya masa ba kuma suna da kyakkyawar fahimtar juna da mijinta to amma ya furta wannan maganar yanzu akwai auren ko babu sai na ce ki kwantar da hankalinki tayu ya faɗa ne don ya tsorata ki idan namiji ya faɗa wa mace maganar da za ta iya ɗaukar saki kuma za ta iya ɗaukar ba saki ba kai tsaye ba a ɗaukar ta a matsayin saki sai an sake komawa wajensa ya yi fassara ya yi fashin baki yanzu dole sai kin samu ya dawo a cikin kyakkyawan yanayi karki masa waya yana nesa bari sai ya dawo ya huta ya ci abinci ya bacci ya tashi kuna hira sai ki ce to ka taɓa faɗa wata magana kaza kaza kaza kaza wai wannan maganar da gaske kake kuwa to anan ne zaki ji bayani amma yanzu yana wata uwa duniya kila yanzu wani ya taka shi haushi yake ji kila kudinsa sun faɗi a fusace yake kila ya je neman wani abu bai samu ba kawai ya ga waya ki kirin kirin to fa ɗan nefa sun zo kuma kaza kaza saki ne ko ba saki sai ce sakin ne kin ga kin tsokano tsuliyar dodo to irin wannan yana faruwa da haka yau a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sabani annabi ya yi wa matansa gum sun tabbatar dai ransa a ɓace yake wasu sun ɗauka ma ya yi saki wasu kuma sun ɗauka bai yi saki ba to al'amari dai bai fito fili ba da haka shi yasa waɗansu suka fara yaɗa jita-jitan ai annabi ya yi saki don gashi ma ya daina shiga gidan yanzu ya dawo sauran gida a nan ma ya tare to shi ne umar ya tambayi hafsa ya ce annabi ya sake ku ta ce a'a ban dai sani ba ta ce ha huwa za mu'tazilun fil mashrubati gashi can dai ya ƙaurace mana yana falansa a zaune umar ya ce fakharatu sai na fito faji'tu ilal minbari sai na zo gindin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hawlahu rahatun sai na ga waɗansu mutane wanda adadin su bai wuce tara ba kuma bai yi ƙasa da uku ba yabki ba'dhum wasu suna kuka fajalastu ma'ahum qalilan na zauna tare da su dan kankanin lokaci thumma galabani ma ajidu sannan zuciyata ta kasa haƙuri na kasa jurewa su ma waɗannan suna zaune suna jimamin abin da ya faru a gidan annabi amma su suna ta kuka a masallaci umar ko ya ce ni kwa na kasa zama a cikinsu na kasa jurewa har sai da na tashi na shiga inda annabi yake ya ce faji'tul mashrubata na zai kewa wannan falo da annabi yake ciki Allah tifi annabi wanda annabi yake ciki fa qultu li gulamin lahu aswad sai na tarar da wani yaron annabi mai masa hidima dan afirka bakar fata yana bakin kofa sai na ce da shi ista'adhin li umar je ka ce umar yana sallama fada kalal gulamu yaron ya shiga فكلم النبي يجا والنبي ثم رجع سنن يداو فقال سيتي كلمت النبي وذكرت وذكرتك له فصمت ناي والنبي magana kuma na ce kai kake neman izini amma bai ce komai ba yayi shiru mana magana fa ta girma an shiga cikin wani yanayi to kaga in gidan annabta za a samu wannan gidan waye ba za a samu ba babu domin in nagartar miji ce take sa ba za a yi fada da ma- a gidansa ba to ai ba wanda ya kai annabi nagarta amma duk da haka in nagartar mace ce zai sa ba za su saba da miji ba to ai ba macen da ta kai matan annabi nagarta da ka auratayya haka ta gada auratayya haka ta gada da ka umar ya ce fansaraftu sai na juyo hatta jalastu ma'ar rahaɗi na dawo cikin waɗannan mutane masu kuka na zauna tare da su allazina inda minbari wanda suke gindin minbari thumma galabani ma ajidu zuciyata ta sake kasa hakuri na sake tasowa faji'tu na sake dawowa fa qultu lil gulam nace da wannan yaro da ista'zil li umar ko ma dai kace umar yana sallama fa dakala thumma raja'a ya shiga sannan ya dawo fa qala sai ya ce qad zakartuka lahu fa samata na fa gaya masa kai ne amma fa yayi shiru bai ce in ce ka shigo ba bai ce in ce kar ka shigo ba to ka in an samu yanayi irin haka ba a shiga Umar ya ce faraja'atu na sake dawowa fajalastu ma'ar rahadin ladina inda minbari na sake zama tare da waɗannan mutane wanda suke gindin minbari thumma galabani ma ajidu kai zuciyata dai ta sake kasa hakuri na sake kasa zama faji'tu na sake dawowa faji'tu gulama na sake dawowa wajen yaron fa qultu na sake cewa da shi ista'zil Umar je dai ka ce Umar yana sallama yanzu ta uku kenan fa da kala thumma raja'a ilayya ya shiga sannan ya dawo wajena fa kala yace qad zakartuka lahu fa samata na fa gaya masa kai ne amma fa yayi shiru falamma wallaitu munsarifan to daga uku a ka'ida Umar ba zai sake cewa ayi wa annabi sallama ba domin ka'idar sallama a gidan mutum uku ake yi in ka ce assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru assalamu alaikum ta uku to juyawa ake yi in ka ƙara ta hudu to ka yi bida'a ko a sallama akwai bida'a ka zama distaba to haka waya in mun kiyasi da sallama in ka buga sau ɗaya ba a ɗauka ba sau biyu ba a ɗauka ba sau uku ba a ɗauka ba karka sake bugawa in kana da hankali ma daga ɗaya karka sake bugawa ka bari in an gani in an damu da aji daga gare ka za a biyo ka a ba wani sai ya maka waya dozin ɗaya ai da kaga wannan kasan mahaukaci ne kyansa a kai shi da wadau ko me ake ciki sau goma sha biyu ka bugo waya ba a ɗauka ba ba sai ka haƙura ba to da ka dai manzo Allah ya ce al-istizanu salasun neman izini sau uku ake yi idan an amsa maka shikenan ba amsa maka waka juya ka tafi to shine Umar yanzu ya cika na uku yace falan ma wallaitu munsarifan bayan na juya zan tafi qala Umar yace idhal gulamu yad'uni sai ga yaron ya biyo ni yana kirana faƙala ya ce da ni ƙad azina lakan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ka shigo umar ya ce fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaji'un ala ala rimalin hasirin laysa bainahu wa bainahu firashun sai na tarar da annabi a kwance akan shimfiɗa wacce take shimfiɗa akan rairayi babu shimfiɗa tsakanin ita shimfiɗar da jikin annabi idan an shimfiɗa shimfiɗa mai kaushi akan sanya mata wata ‘yar dadduma mai laushi ko to shi annabi shimfiɗar tasa ko dadduma mai laushi babu a tsakani ko wani zani daka duk zanen tabarmar ya fito a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda wannan yake nunawa shine tawadu'un annabi an gane ko Kala Umar ya ce, Kad asfarar rimalu bi jambihi duk ga ƙasa ma ta kakkama jikin annabi gefensa, muttaki'an alawi sadatin min adamin, amma annabi yana kishin gide a kan wani fulo wanda aka yi shi da fata. Hashu hulifun wanda sosan cikinsa auduga ce, fasallamtu alaihi sai ne wa annabi sallama sun makultu sannan na ce wa ana ka'imun ina tsaye ko zama ban ba. saboda abin da yake ci na a rai ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a ɗallakta nisa'aka wai da gaske ne ka saki matanka duka farafa a ilayya basarahu sai annabi ya ɗaga kansa mai albarka da ganinsa mai albarka ya kalle ni faƙala ya ce la ban sake su ba sun dai caza masa kai amma bai bai sake su ba to duk abin da kaga ya kai ga haka inda ni ne ko kai ne kila bayan saki ma sai mun kai su bangon duniya kaga dai haƙuri irin na annabi a ƙure shi a kai haka sai magana ta kai inda ta kai kuma wannan yake nuna maka da haƙuri mai haƙuri wata ran mace sai ta yi mai sai ta fusata shi ka ta karkare ka gaya mata gaskiya ta ce haba ko ai bata yadda ba sai ka ji ka kai ka kamar ka kai mata duka yanzu kamar ni yarinyar nan za ta ce min haba to kai waye ita a wajen ta mijinka mijinta take kallo fara hula an gane ko ba na ba ku labarin wani mutum ba da ake ta cewa da shi dan aljanna dan aljanna haka matarsa ta aure shi ita bata san wai me yasa ake ce masa dan aljanna ba kuma bata taba tambaya ba ran nan kawai sai take tambaya kaninsa ya zo wai me yasa ake cewa na dan aljanna ne sai ce a ai abin da yasa tun yana yaro shi ba a taba ganin wanda ya taba fusata shi ba bai taba faɗa da kowa ba tun daga nan kawai sai ta ci alwashi ta ce ita ko sai ta karya wannan tarihin ita sai ta yi faɗa da shi sai ta karya wannan tarihi aka ce saboda haƙurinsa wani tela ya taba gwada shi ya kai wa telan ɗinkin kayan sallah da telan ya tashi don shigantaka sai masa kafa wando ɗaya wando amma mai kafa ɗaya da ya zo ya auna ya gani ko ya ninke kayansa ya karɓa ya tafiyarsa ko ce masa in bai ba tun daga nan ma mutane suka daina gwada wai su faɗa da shi ana jajiberin sallah ya gamu da haka kaga ai ƙarshen fusata kenan ana gobe sallah ai maka wannan wulaƙancin shikenan ita kuma matarsa ta ce to ita ko za ta gwada sa'ata sai ta fusata shi sai ta ga fushinsa don ta karya wannan lakanin na ɗan aljanna da aka bashi to shine ya je ya yi cefanen kayan abincin sallah da komai da komai ya kawo gida kawai sai ta tuka tuwo zamanin langa tuwo da langan miya ne da kwanan sha da aka ta yi tuwo tuwon shinkafa fari ta sasa a kwanan tuwo langar miya ta zuba ruwa langar kwanan sha ta zuba ruwa ta aje masa a tsakar gida ta koma ɗaki tana leƙensa da ya dawo daga sallar idi ya tuɓa rigarsa ya buɗe kwanan tuwo ya wanke kwanan ruwa ya wanke hannunsa ya buɗe kwanan tuwo ya ga tuwo ya buɗe na miya ya ga ruwa ko kallonta bai ba da wannan ruwan ya cinye tuwansa bayan ya gama cinye tuwon ya wanke hannu ya kuskure ya sha ruwa ya ɗau rigarsa zai fita kuma ta zo ta riƙe shi baka ga mene maga wai ce me kika yi min ai baki min ko sai kuma ta fashe da kuka da haka ita da kanta ta yadda lalle dan aljanna ne da haka da hakurin ka an baka yi wasa ba wata sai sun kai ka bango karamin abu ne kana da mata a ganka ka fito da riga a baibai karamin abu ne ai da kaga mai gida yana sa riga daban wando daban ba akwai magana ko ya sa ya ciki babban riga ba ya ciki a akwai matsala ma ba na taba baku labarin wani mai gida da ya sa babban riga da ya ciki ba wando bai fito bai sani ba saboda kansa yayi caji kuma ya taho har kasuwa a haka bai san bai da wando ba Allah ya rufe asiri da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗarga kansa ya ce da Umar a a abinda ake faɗa din nan na jita jita ba haka bane to wannan yake nuna maka duk lokacin da ka ji wata jita jita ga wani game da wani babban mutum mai mutunci kar ka dorar a gari sai ka zo ka yi me ka tambaya ka bincika kaga dai wanda ya zo ya gaya wa Umar wannan maganar shi ma fa mai hankali ne abokin sayyidina Umar ne amma duk da haka da yake maganar ta shafi mutuncin mai mutunci Umar bai dorar ba sai da ne ya zo da haka Umar ya zo ya tambaya domin shi yana da dama ya zo ya ga annabi ya zo ya ga annabi ya tambaye shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hakan bata faru ba da haka Umar ya ce qultu fa qultu sai na ce Allahu akbar Allah mai girma ma'ana ya faɗi haka da yana mai jinjinawa kuma yana mai mamaki sun makultu sannan na ce wa ana ka'imun duk ina tsaye ban zauna ba asta'anisu ya rasulallah laura aitani ya ce ya ma'aikin Allah ina neman izini zan baka wani labari ina ma dai a ce ka ganni wa kunna ma'ashar quraishin ka san dai daman mu mutanen quraishawa mutanen makka kenan naglibun nisa'a mu muke da iko akan matanmu falamma qadimna almadinata amma bayan mun zo madina idza qaumun taglibuhum nisa'uhum sai muka tadda su kuma mazan matansu sun fi karfin su fatabassama annabiyyu Umar daman ya fara kawo waɗannan labaran ne don ya rage wa annabi mai damuwa to wannan zai nuna maka daraja da martabar sahabbai da ƙaunar da suke wa annabi ba sa ganin sa cikin bacin rai su tafi su kyale shi duk abin da zai faru su faranta masa rai su ɗauke masa wannan damuwar sai sun yi Umar ya ce wata rana na shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tararren sa ɓace alamar matansa sun ɓata masa rai sai ni kwa na yi alkawari wallahi ba zan bar gidan ba sai na ga annabi yana dariya ya ce nan ma sai na nemi waje na zauna na ce ya ma'aikin Allah ina ma a ce ɗazu kana gidana da ka ga abin mamaki sai ce me ya faru sai ce ai wance ce ya faɗi sunan matarsa ta matsa min da bani bani ni kuma na ɗau bulala na zane ta sai annabi ya tuntsire da dariya ma'ana a cikin sauki wata hikimar Allah Umar ya kawarwa da annabi damuwa kuma ya isar da sako domin shi ma annabi sai aka yi sa'a irin matsalar ce a gidansa wannan ta ce bani wannan ma bani har sai da suka fuzata shi to kuma cikin wanda suka ce bani banin nan akwai ƴan Umar yau ga babanta ya zo ya yanke hukunci a gidansu da aka yi ce da ka ga wance ɗazu da ta matsa min da bani bani na ɗau bulala na zane ta sai ta shuru ta natsu sai annabi ya dariya ce to ni dai ba zan dake su ba to sai suka shiga taitayin da haka wannan yana nuna maka irin kaunar da sahabbai suke wa annabi da yadda suke masa biyayya da yadda suke son faranta masa Allah ya kara musu yadda da haka Umar yake cewa lokacin da na gaya wa annabi wannan labari fa tabassama annabi sai annabi ya saki rai sai ya murmushi to alamar damuwa ta fara raguwa ثم قلت عمر yace sannan na sake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah law ra'aitani ina ma a ce ka ganni dazu wa dakaltu ala hafsata lokacin na shiga wajen yata hafsa fa qultu laha sai nace da ita la ya naki an kana jaratuki aw za'a minki kada ya rude ki domin ki sani makociyarki ta fi ki farin goshi yana nufin Aisha kar ki ce zaki rinka hada kanki da Aisha duk abin da take ki rinka yi wa ahabba ila annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ki sani annabi ya fasanta sama da ke yuridu aisha yana nufin aisha fatabassama annabi nan ma annabi ya sake murmushi kaga damuwa tana raguwa tabassuma tabassumatan ukhra murmushi karo na biyu Umar ya ce to duk ina tsaye na gaya masa wannan kaga kenan tun ban zauna ba na fara rage masa me damuwa yace fajalastu sai kuma na nemi waje na zauna hina ra'aituhu tabassama bayan na ga ya fara murmushi Umar ya ce farafa'atu basari fi baitihi sai na ɗaga kaina na kalli ɗakin da annabi yake ciki fa wallahi ma ra'aitu fi baitihi shay'an yaruddu al-basara gaira ahabatan salafatan ahabatin salafatin yace wallahi ban gani ba a ɗakin annabi wani abin da in ka gani zaka so ka sake gani saboda kyansa ma'ana ɗakin ba wani kwalliya aka yi masa da kayan alatu ba domin abin da aka yi wa kwalliya da kayan alatu shine in ka kalla za ka sake me kalla ya ce kawai sai wata fata na gani ƙwaya uku ko ka ce buzu ƙwaya uku faƙultu ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin Allah udu'ullaha falyuwassi ala ummatika kai addu'a mana Allah ya yalwata wa al'ummarka a samu kuɗi a ji daɗi a gina manya-manyan gidaje a yi kayan alatu abinda Umar yake so ya ce kenan a fakaice fa inna farisa war ruma domin farisawa da rumawa wanda su ne manyan kasashen kafirai a wannan lokacin kuma ba musulmi bane amma sarakunansu suna fantamawa yadda suke so kad wasa Allahu alaihim su Allah ya yalwata musu Umar yana nufin kenan su musulmi fa Allah bai yalwata musu ba su annabi shugabansu yana cikin kunci wannan sakon da yake so ya isar kenan amma a kaikaice wa utu dunya kuma wa'ancan an ba su duniya wahum la ya'buduna Allah tare da ba sa bautawa Allah fajalasa annabi to da annabi a kishin gida yake da yaji Umar yayin wannan magana sai ya tashi ya zauna wa kana muttaki'an da a kishin gida yake fa qala sai ya ce awa fi hadha anta ibn al-khattab yanzu wannan shine daman tunaninka ya kai dan kafa yanzu har kana ganin cewa dan mutum yana fantamawa a duniya wata tsiya ce sayyidina umar ba wannan shine tunaninsa ba amma annabi yana so ya wayarwa da dukkan al'umma ne kai ina fata an gane yau da dama kana faɗar maganar da ba haka kake nufi ba saboda me saboda tausayi da wani abu makamancin haka shi Umar yana ganin annabi shi yafi kamata ya ji daɗi a duniya kuma haka ne to amma ka'idar shine da duniyar gidan jin daɗi ne to da annabi shi yafi kamata ya ji daɗi a cikin ta amma duniya ba gidan jin daɗi bace ba kuma da a ce jin daɗin duniyar alama ce ta Allah yana son mutum to da annabawa su za su fi kowa jin daɗi domin su ya fi so amma dan kana da wadata a duniya wannan baya nuna kai Allah yake so dan ita duniya ba komai bace a wajen Allah shirgin duniya ba wani alama ne na cewa Allah yana son ka ba shi yasa Allah ya ce da kafirai lokacin da suke ganin ai tun da su suka fi kowa kuɗi alama ce ta su Allah ya fi so wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabin sun ce mun fi yawan dukiya mun fi yawan 'ya'ya mana mu Allah ya fi so ko an je lahira ba zai mana azaba ba sai Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da 'ya'yanku ba su suke kusanto ku gare mu ba ba su suke samu so ku ba a'a ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun Allah ya ce tsammanin su idan mun ba su 'ya'ya mun ba su kuɗi mun ba su isa wannan ya nuna muna san su a'a ba san su muke ba Allah ya ce da Allah yana son duniya kuma da duniya ta kai kima da darajar fuffiken sauro a wajen Allah to da ba zai ba kafuri daidai da makwarwa ɗaya ta ruwa ba to amma Allah subhanahu wata'ala duniya bata dame shi ba sau da dama ina mana misali don mu fahimta duniya a wajen Allah kamar rubabban abinci ne a wajenka idan abinci ya rube yana tsutsa a wajenka me kake masa zubarwa lokacin da ka zubar kana tunanin wa zai zo ya ɗauka me yasa saboda bai dame ka ba idan ka yarda abu ba ruwanka masoyi ko maki kowa ma ya ɗauka kai dai baka so to haka Allah ya wa duniya da masoyinsa da makiyinsa kowa ma ya ɗauka kamar mushen abu ce a wajen mu in munyar to amma abu in kana son sa shine baka bawa sewa masoyinka to duniya da Allah yana son ta ba zai bawa kowa ba sai masoyansa to amma abar banza ce a wajensa bata dame shi ba bata dada shi da ƙasa ba shi yasa kamar bola ce kowa ma ya ɗauka da haka samun duniya ba alama ce ta cewa Allah yana son ka ba kamar yadda rasa duniya kuma ba alama ce ta cewa Allah yana ƙin ka ba domin akwai da yawa daga cikin mutane wanda suna ganin idan ba su samu kuɗi ba alama ce ta Allah baya son su amma mai kuɗi shi Allah yake so wannan kuskuren tunani ne fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan sai Allah ce kalla yaso da dama mutum idan yaga Allah ya bashi kuɗi sai ce aini Allah yana so na in Allah ya bashi mulki aini Allah yana so na wannan ba alamar so bace kamar yadda wani in ba a bashi ba sai ce ni Allah baya so na ni Allah ya kaskantar da ni ni ya wulakanta ni Allah ya ce duk ba haka bane yaso da dama kai da mu ba ba baka ba ta yi kai ake so yaso da dama kai da aka ba ta yi ba san ka ake ba shigo shigo ba zurfi aka yi maka tarkon bera aka yi maka da kifi kana tsammanin mai son kama bera da ya sa masa kifi kauna ce me yake so ya mai kama shi yake so ya yi da aka kifin da aka sawa bera ko kulikulin da aka sawa gafiya ba so bane ya sa aka sa musu kama su ake so a yi to da yawan mutane Allah yana ba su duniya ne don ya kama su amma ba wai don yana son su ba Allah ka tsare mu to da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaune ya ce wa Umar au kai ma irin wannan tunanin ne da kai ya Umar inna ulaika wayancan mutanen da ka buga misali da su mutanen Farisa da Rom qaumun mutane ne da ujjilu tayyibatihim fil hayati dunya an kawo musu dijjin dadin su ne su gama a nan duniya kamar yadda Allah ya faɗa a ayat suratul ahqab wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kafirai a ranar lahira abinda Allah zai ce musu ku kun gama jin daɗin ku duk jin daɗin da za mu ba ku a nan na riga na ba ku a duniya kun cinye da haka a yau ku sani ku ba wani jin daɗi ku kawai azaba ce take jiran ku to kai ku abin da yasa a duniya za a baka wata ranka ji yunwa wata rana ka sha fatara da talauci wata rana kai tai jinya saboda kai ba nan ne gidan jin daɗin ba gidan jin daɗin yana can an ka haƙura da nan sai ka je can ka more a duniya su jinil mu'min wa jannatul kafir umar ya ce faƙultu ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin allah istaghfirli to roƙan mun gafara allah in na yi kuskure a nan فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث وأن اللاباري أسندية سمنزع الله صلى الله عليه وآله وسلم يني سنشما تنسى حين أفشته حبسته إلى عائشة يعند حبسة تكي لابار زواج عائشة ينا نفهم أصل اللاباري وأن أكان سمكي أكي إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما domin idan ka ɗauko farkon surar ana magana ne akan annabi ya gaya wa matarsa wani abu ɗaya daga ciki ya ce kar ta gaya wa kowa sai ta je ta faɗa wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir in tatuba ila Allah to yanzu Umar ya maida mu ne zuwa ga asalin zancen asalin zancen domin manta daman abdullahi dan abbas yana masa tambaya ne akan in ta tuba ilallahi to shine yace sakamakon wannan labari da kake tambaya akai to sakamakon sa ne annabi yayi fushi ya rabu da matansa yayi sirri da wata yace kar ta faɗa wa sauran ta je ta faɗa da ta faɗa dukan su suka haɗe masa kai shi kuma sai ya fusata ya watsar da su duka wannan shine dalilin Umar yake cewa tis'an wa ishirina sai da Laila sai da Annabi ya kwana 29 baya shiga gidansa wajen matansa da yayi sallah sai ya zauna a wannan ɗakin na soro an gane ko da haka wannan yake nuna ya halatta namiji ya kaurace wa matarsa in tai masa laifi in tai masa ba daidai ba ko ya kaurace musu duka in dukan suka yi masa ba daidai ba in ɗaya ce ɗaya ya kaurace mata Allah ya ce wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وكان قال عمر يتي عبد الله بن عبد يتي عمر يا كسنتي ياتي ما أنا بداخل وكان قال النبي يا كسنتي ياتي in ji sayyidina Umar ma ana bidakilin alaihin na shaharan ba zan sake shiga gidan ba har sai na yi wata ɗaya kai ma za ka iya tarewa ɗakinka na soro ka ce ba zan sake shiga ba har sai an yi wata ɗaya kwana-kwanan na wani babban mutum jiya-jiya muka gama kashe kyas ɗin in faɗa don ya zama izina tunda ba kama suna zan ba mutum ne babba mai girma mai mutunci amma matarsa take gasa shi take ba shi wahala wallahi bai fi sati ɗaya ba ya zo min a firgice ranar da ya zo ya ce malam a motarsa aka kawo shi gidana ya ce ba zan iya tuko mota ba ina shiga motar kawai na ce yaro tuka ni mu tafi ina za mu je na ce kawai ya kawo ni gidanka ya ce na tabbatar in na hawo mota zan iya faduwa zan iya bige wani saboda kwata-kwata ba na ganin gabana wani cajin kai matarsa ta haɗa masa sai na bashi sata ansa ya ce kuma na taɓa sakinta saki biyu kuma 'ya'yanmu takwas yanzu wasu duk suna jami'a sai na ce to kai yanzu saki ba shine mafita ba tunda ka gwada na ɗaya bai yi ba na biyu bai yi ba kuma yanzu 'ya'ya takwas ɗin ya ce wallahi malam da ba ita ba ce da ‘yan uwarta ce wacce muke da ‘ya'ya biyu da tuni na yanka mata tiket mana da ya sake ta sai na ce to kyale ta yanzu karka sake zuwa gidanta rabu da ita billahi lazi maganar da nake gaya muku kwana uku yayi rak ya daina zuwa gidanta ta zo gidana ya kai sau hudu ta tambayi dan da kuka fita da shi lokacin nan da muka samu sabani ina ka kai shi aka ce gidana da tambaya ta zo gidan ina bacci aka tashe ne kafin in tashi in sako ta ma tafi ta karɓi lambar waya kan ka ce mai waya waya waya na ce to ka gani ko ai ba yadda za a yi Allah ya ce ga abu a matsayin magani ka ce ba zai yi ba ba wanda ya san ɗan adam kamar mahaliccinsa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir Allah ya san mata da kangarasu yasa ya ce waɗannan matakan ana ladabtar da su da shi ko dai ka ƙaurace mata ko kuma kai mata wa'azi wata da ka ce mata Allah ya ce annabi ya ce jikinta zai sanyi amma wata wallahi duk wa'azin da zaka yi in zaka sauke attaura da zabura da linjila da sufi ibrahima da sufi musa wallahi ba zai canja ta ba amma da ka ƙaurace mata musamman tana da abokiyar zama ka koma ɗakin abokiyar zama to yanzu za ta nemi sulhu duk ko ta halin kaka idan kuma ba haka ba ka ɗau bulala ka ɗan tsatsabga mata muna sudan ana karantar da mu ayatul ahkam aka zo fassara wannan ayar da 'yan somaliya malaminmu ya ce ko kai mata wa'azi ko ka ƙaurace mata a wajen kwana ko ka dake ta 'yan somaliya suka yi kabbara aka ce me yasa kuka yi kabbara suka ce wannan ne zai ci a somaliya sai dan matar somaliya duk wani wa'azi ba za ta ji ba dan ka ƙaurace mata wallahi za ku yi shekara goma ba ta damu ba amma da ta ji a jikinta saboda ɗabi'ar jaki ne da su sai da duka ce Allah kenan in dai yace za a yi in an yi za a samu mafita to wallahi wannan mata a ƙarshe mijin na- ni na koma ina rarrashin sa ina ka dawo fa yanzu ta wannan hukuncin da ubangiji yace ayi an yayi abin nan yace malam kyale ta saboda shi ma ya sha wuya ita ma ta dan gasa to sai shekaran jiya ya zo gidana shi ma da sassafe ya ce wani waje ma zai tafi amma ya zo tun da ta ce kaza kaza kaza sai na ce to bis- ba ni lambar wayarta ya ba da sai na kira ta hansuri wallahi in ka ji muryarta kamar ba ita bace malam mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar girma Allah ya kaza wannan shine Allah amma abin mamaki zaka sha mamaki wai Allah ya ce ayi abu wani ya rinka ganin cewa wai in an yi ba daidai bane ubangiji shi ya ce a daki mata ya fi ka son su bai ce a dake su dan yana kin su ba kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ga tsarin duka ba dukan jaki ake musu ba ba dukan damba ake musu ba amma Allah da ya ce ai dukan ya san dukan zai yi amfani ne yanzu da ɗanka ba shi da lafiya ka kai shi a soka masa allura yana kuka kai ka kankame shi aka soka masa kinsa kake to Allah ya fi ka san ɗan sama da kai da ka kai shi ai masa allura amma ka san allurar ba ta cuta ba ce a cikinta gyaran yake amma yau sai ka samu waɗansu 'yan daɗi arna masu rawar kai masu rawar ƙafa masu jijjiwa ƙila wani ya ce in an daki mace ta rama wa kake maiwa da martani Allah fa kake maiwa da martani indirectly duk ba ni na ce ai dukan ba wa ya ce ai dukan Allah yanzu Allah kake cewa ya ce ayi kaza a rama to da yawa daga cikin mutane wani lokaci in sun faɗi magana hankalinsu baya nan suke faɗata amma inda za su gane zurfin maganar da kaifinta sun san haɗari ne da ita yanzu ba Allah ba babanka ya ce amaruwa ne ka ce masa ya rama bale Allah da shi ya yi shi to da ya kamata mu yi hattara mu sani Allah ya fi mu sanin komai kuma ya fi mu san bayinsa kuma ya fi mu sanin maslaharsu kuma Allah baya ɗora hukunci akan bawa don baya son sa bal ƙauna ce da son gyara in dai uba zai daki ɗansa ba don baya son sa ba sai don ya gyara shi to duk hukuncin da Allah ya ce aiwa bawa bakin sa yake ba dan san da Allah yake wa bawa ya fi san da iyaye suke wa ƴaƴansu da haka dai sayyidina Umar Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda yace manzon Allah ya riga ya ci alwashin cewa sai yayi wata guda bai shiga wajen matansa ba وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن سبود أنهم فساتة ديدسو حين آتبه الله ألوكة عند الله سبحانه وتعالى يما سفدا فلما مضت تسعون وعشرون ليلة بايا كوبري لوكة عند الله هيا قويا مسبايا كي أثاربه إن تلقى كنا كنا falamma madat tis'un wa ishiruna laila bayan an yi kwana 29 kafin cikon na 30 da kala ala Aisha sai annabi ya shiga wajen nana Aisha fa bada biha ya fara da ita bayan ya gama fushin kuma ya gama yajin fa qalat lahu Aisha ya rasulullah sai Aisha tace masa ya ma'aikin Allah innaka kunta kada a kasamta Allah ta da kula alaina shaharan ka faran cewa fa sai kai wata zaka dawo mana irin abin nan da ake cewa ana so ana kaiwa kasuwa sun fafi shi damuwa da ya shigo din to dole sai dai kai haƙuri da mata a wasu abubuwa za ka yi duk abin da za ka yi amma wani lokaci sai a nuna maka ba ka isa ba abin bai yiwu ba to dole wani abin sai ka ciza ka hura wani abin sai ka kau da kai sai ka yi haƙuri domin inda a ce wani ne ba annabi ba da ta gaya masa haka in ba ta yi wasa ba in ya fita kuma ba zai sake dawowa ba ba na gaya muku mijin da ya ce fanan sallah shi ma aka ƙi yin tuwon sallah ba ya zo ya tarar da duk kayansa a aje naman a aje alayyahun a aje manjan ya ce me ya faru aka ce wai gishiri ne babu gishirin da fa in an gama girkin za a iya barbaɗa amma akan gishirin ta ƙi yin girki ya ce to ba komai bari in je in kawo gishiri da ya tafi Legas sai da ya wata shida ana ka dawo yana sai na samo gishiri kaga inda a ce kai ne mace ta maka wannan gamtsin ta sakwata ai sai ka tafi ka bata waje ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hakura yace wa inna ma asbahata min 29 laila Aisha ta ce to ai yau kwana 29 kai a udduha addan dan ina kirgawa daki daki fa kala sai annabi yace ash-shahru 29 yau ai daman wata asalin sa kwana 29 yake yi shikenan sai aka mai da fadan ya zama wasa fa kanat zalika ash-shahru 29 kuma wannan watan kwana 29 yayi laila قالت عائشة عائشة تشي ثم أنزل الله تعالى آية التخيير daga nan kuma sai Allah ya saukar da ayatul takhir ita ce ta cikin suratul ahzabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah har izuwa karshe Aisha ta ce fa bada abi awwala amrin awwala imra'atin min nisa'ihi sai ya fara da ni a matsayin mace ta farko da zai fara bawa zaki daga cikin matansa tuhu sai na zabe shi thumma khayyara nisa'ahu kullahunna sannan ya ci gaba da bawa sauran matan nasa zabi ko mu zauna lafiya amma bisa ga ka'ida kaza kaza ko kuma mu rabu cikin girma da arziki fa qulna misla ma qalat aisha dukan su suka faɗa abin da aisha ta faɗa cewa daga yanzu ba za a sake ba sun haƙura za su zauna da daɗi ba daɗi tare da ma'aiki صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه البخاري إمام البخاري ابتدى وانا حديثي أشين كتاب نصر تند بقوي شيني كتاب النكاح بابي نتمانن دا أكو شيني باب موئذة الرجل ابنته لحال زوجها babin da yake bayani akan yana da kyau mutum ya rinka wa yarsa wa'azi dan ta gyara zamantakewa da mijinta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mako biyu da suka wuce a karatunmu na dala na yi magana akan 'yan social media wanda an samu waɗansu bayan allah da suka ba da kuɗin data suka ce a basu wanda kuma a karatunmu na ƙofar wambai na yi magana akan haka to bayan karatun ƙofar wambai akwai wani bawan allah mai suna tukur muktar tukur gwarzo wanda shi ma ya sake ba da dubu talatin ya ce a bawa 'yan social media sai kuma habu mai goro daga jihar maiduguri wanda shi kuma ya ba da dubu goma wanda mun ba wa wasu daga ciki wanda a wancan lokacin ba mu ba su ba har da ma 'yan agaji to muna fatan waɗannan bayan allah allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sa dukiya ta yi amfani duniya da lahira kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara buɗe ƙofofin nema da kuma samu Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsare dukkanin abin ƙi ya sa mu yi tarayya a cikin ladan baki ɗaya da haka yau ba mu da wata tambaya da haka da wannan muke rufe wannan majalisi namu a yau subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى الآلة.